الأمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باهك السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da saduwa a wannan safiya ta asabar wadda ta dace da ashirin da biyar ga watan shida ta shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da hudu bayan hijiran mazo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ita ce safiya ta ashirin da uku ga watan takwas shekara ta dubu biyu da uku miladiya dan ci gaba da karatu ta littafin mu na wato sharhin al'ajurumiyya wannan kuma shine darasi na ashirin da shida abinda zan iya tunawa babin da muka kare na karshe kusan tamrinat ne muka yi a tasirin karshe ya rabu al'afa'al al-hamsa muka yi da tamrinat ko yau kuma za mu tashi al'afa'alu anwa'uha karanta mu
قال المؤلف رحمه الله الأفعال وأنواعها قال باب الأفعال الأفعال ثلاثة ماض ومضارع وأمر نحو ضرب ويضرب واضرب وأقول ينقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام القسم الأول الماضي وهو ما يدل على حصول شيء قبل زمن التكلم نحو ضرب ونصر وفتح وعلم وحسب وكرم جميل wato babin da zai tashi yau babi ne da yake magana akan al'af'al sanin ku ne cewa kalmomi na harshen larabci ana kasa su gida uku kashin farko al'asma kashi na biyu al'af'al kashi na uku kuma al'huruf to kusan abin da ya yi a farkon littafi zuwa inda muka tsaya darasin da ya wuce galibi duk da ya yi tanawulin afa'al amma ya fi magana ne akan al'asma amma yau zai ɗauki fi'ili ya yi magana akan rabe-rabensa shi ne ce shi fi'ili kashi uku ne kashi na farko abin da ake kira fi'ilun mazin idan ka faɗe shi da na kira kenan fi'ilun mazin na biyu fi'ilun مضارع فعل مضارع نأكو فعل أمر فعل أمر أما إذا كاسا المعرفة تكتي الفعل الماضي الفعل المضارع فعل الأمر كما بقى سامة معرفة سيدي فعل أمر ina fata mu fahimta to shine ya kasa su gida uku kashi na farko shine fi'ili madi al-qism al-awwal al-madi wa huwa ma yadullu ala husul shay'in qabla zaman at-takallum shi fi'ili madi shine wanda yake nuna faruwar abu tun kafin lokacin magana kamar abu ya faru dazu ko jiya ko shekaran jiya zuwa abin da ya baya a tarihi to duk fi'ilin da ya nuna faruwar abu a dazu ko jiya ko shekaran jiya zuwa abin da ya baya a tarihi irin wannan fi'ilin shi ne ake kira da suna fi'ili madi shi ne kawo misalan su kamar daraba nasara fataha alima hasiba karuma waɗannan fi'ilai kowanne yana nan faruwar wani abu ne a lokacin da ya wuce a baya misali idan ka ɗauki daraba يدل على حصول الضرب في زمن ما قبل التكلم نصر يدل على حصول النصر في زمن قبل التكلم فتح يدل على الفتح حسب يدل على الحسبان وكرم يدل على الكرم kowannen su ya nuna faruwar ɗaya daga cikin abubuwan ne a lokacin da ya wuce a baya daraba ya nuna duka nasara ya nuna taimako fataha ya nuna buɗi kamar yadda alima ya nuna ilimi hasiba ya nuna zato hasiba yahsabu ko hasiba yahsibu duk ana faɗin sa a haka wato fili madi din sa hasiba mudari'i yahsabu ko yahsibu Allah fi alif lam mim ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna hasiba an gane ko ayahsabu al-insanu allan najma idama ayahsibu a wata kira duk guda ɗaya ne ka iya cewa yahsibu ka iya cewa yahsabu dukkan su da abin da ke nufi zato al-husban kenan karu ma yadullu ala al-karam al-karam shine mutunci ko karamci ko mutunci to wannan shine kashi na farko daga cikin fi'ilai sai kashi na biyu shine والقسم الثاني المضارع وهو ما دل على حصول شيء في زمن التقدم أو بعده نحو يضرب وينصر ويفتح ويعلم ويحسب ويكرم ممتاز وانا شيني قسم نبيو الفعل المضارع المضارع وهو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم shine abin da nuna faruwar wani abu a daidai lokacin da ake cikin maganar au ba da ko bayan lokacin wato shi fi'ili mudari'i kenan yana nuna yanzu ake yin abun ko ana yin sa yanzu zuwa kuma gaba an gane ko shine ya kawo misalansa filan da wanda ya kawo su ala siyagil madi hiya allati ja'a biha huna ala siyagil mudari' kullu fi'lin saghahu لفعل ماض فقد صاغه لفعل مضارع أيضا لفعل مضارع أيضا المض... النحو يضرب ينصر يفتح يعلم يحسب لكما يكرم كل هذه أفعال مضارعة لأنها تدل على حصول الشيء في زمن التكلم أو بعده دقنا سيكشنا أكو
القسم الثالث الأمر وهو ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم نحو اضرب وانصر وافتح واعلم واحسب واكرم وقد ذكرنا لك في اول كتاب هذا التقسيم وذكرنا لك معه علامات كل كل قسم من هذه الاقسام الثلاثه.
يتي نأكو الامر اي فعل الامر فعل امر لو سألك سائل فقال ما هو فعل أمر يقول وهو ما يطلب به وصول شيء بعد زمن التكلم shine abin da kake neman faruwar wani abu bayan ka kammala magana lokacin da kace qum wa anta ta'muru zairan bil qiyam la ya'ni bid darura an yusahiba qiyamu zaidin qawlaka qum بمعنى أنه لا يتمكن من القيام إلا بعد سكوتك من قولك قم فيقوم بعد قولك قم وكذلك إذا أمرته بالجلوس فقلت له اجلس لا يتمكن من الجلوس إلا بعد انتهاء هذه الكلمة اجلس ثم هو يمتثل هذا الأمر بعدك مباشرة وتو في الأمر abin da yake nuna faruwar abu bayan an kammala magana bayan ka furta fi'ilin ka kare sannan abun ya faru dan shi umarni ne yasa ake kiran sa fi'ilu amr wato fi'ili na umarni yi kaza shi ne ya kawo misalan sa idrib unsur iftah i'lam ihsib ukrum wato dukkan waɗannan af'al ne na amr yace wa qad zakarna laka fi awwal alkitab hadha takfir ya riga ya ambaci wannan kashin tun a lokacin da ya wuce a baya wa qad zakar wa zakarna laka ma hu alamati kulli kulli qism min hadha alaqsam thalatha kuma ya ambaci alamar kowane bangare ya nuna alamun da ake gane ismi da su za ku iya tuno alamomin da ake gane ismi da su daga cikin su akwai me eh alif wal lam al ma'rifa ana gane fi da su ana gane kuma alkhafd at-tanwin jamil jiddan an-nida ممتاز والإسناد أه؟ دخول
والإسناد والإسناد والإسناد وأنت malamin ya fita wannan alamar tana da ba- ba- ba ba ta ismi bace ba Eh, jamil waɗannan af'al to da waɗannan alamomi ne kana da su ma su annida da al-khafd dukhul al-alif wal lam ila akhirih al-isnad an gane ko to mun kuma ambaci alamomi na fi'ili alamomin fi'ili daga cikin su akwai me? akwai dukhulu qad والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة كجين تاء التأنيث waɗannan su ne alamomi na abin nan kad suna shiga fi'ili madi suna shiga mudari kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha kaga aflaha da khaba dukkan su fi'ili madi ne an gane ko قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم كذا قد يعلم يعلم في المضارع وأنا قد سنة شجاع ماضي سنة شجاع مضارع وتختص بكل وتختص بمعنى من المعاني إذا دخل على ماض وكذلك إذا دخل على مضارع فالمعنى يختلف فالدخول واحد لكن المعنى يختلف جميل waɗannan dan mun gama da su sai ya riga ya ambaci takasimat dinnan kuma ya ambaci alamar kowanne shi kuma harfi me ya alamar sa
أدب العلامة
alamatuhu adamul alama aha me alamar sa mumtaz annahu la yaqulu shay'an min alamatil fi'li wala alamatil ism yani ma la yasluhu ma'ahu دليل الفعل او الاسم هذا هو الحرف جميل جدا to wannan kaga kashe kashe ne masu saukin fahimta sai dai hukunce hukuncen su shine zai ci gaba da yin tafasil din su sai ta ne أحكام الفعل قال فالماضي مفتوح الآخر مفتوح الآخر أبدا والأمر مجزوم أبدا والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت anaitu أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم yanzu zai faɗi hukuncin kowane fi'ili idan an ce hukunci me ya dace da shi na wasali wasalin kuma a ƙarshensa don shi ne abinda li'irabi ke damuwa da shi ƙarshe ƙarshen kalma ba tsakiyar ta ko farkonta ba yace fal madi maftuhul akhiri abadan fi'li madi har abada ƙarshen sa zai zanto fataha gare shi dakhala nasara qara'a فتح علم حسب كرما هذا كرشان فتح والأمر مجزوم أبدا في فعل الأمر كما هر أبدا زي زنتو مجزومين اقرأ اجلس ادخل أواخرها كلها مجزومة والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع في فعل مضارع shine abin da a farkonsa aka samu ɗaya daga cikin haruffan ƙari hudu الزوائد كده التي يجمعها قولك أنيت حرفا da idan ka ce anaitu to ka tattare su gaba daya wato alhamza a kenan kamar azhabu aqra'u ajlisu kamar na kamar nazhabu naqra'u najlisu kamar ya yazhabu yaqra'u yajlisu kamar ta tazhabu tajlisu taqra'u ina fata an fahimta wato fi'il mudari shine wanda yake farawa da tsaye daga cikin waɗannan huruf az-zawaid an ce musu az-zawaid dan saboda ba sa cikin asalin kalma din ji biha lid-dilalati ala al-mudari'iyyati faqat wa illa fal kalimatu la la la tatadammana hadhihi al-huruf yani laysat min usulha laysat min usul al-kalima waɗannan harufan qazin su akai ba sa cikin asalin kalmar ina fata an fahimta domin asalin kalmar yazhabu zahaba ne kaga kalma ce sulasiya za ha ba lokacin da zaka yi bina'in ta akan mudari'i sai ka zo da ya'un ko ta'un ko kuma nunun ko kuma alhamza lidilalati ala ma'anin min al-ma'ani fa idza atayta bil hamza fa hada lidilala ala anna al-fa'il huwa al-mutakallim nafsuhu al-mutakallim huwa al-fa'il azhabu ana aqra'u ana وإذا ديت بالياء طبعا الفاعل ضمير مستتر إما أن يكون وجوبا أو جوازا على حسب تركيب الكلام وتقديره هو وإذا قلت تذهب فإما أن يكون الموجه الموجه إليه هذا الكلام مفردا مذكرا الموجه إليه هذا الكلام مفردا مذكرا تذهب سيدا تقديره أنت إما أن يكون خبرا عن الواحدة الغائبة المؤنثة المفردة الغائبة المؤنثة هذا تذهب أي هي كنا يعني دي دا الهمزة دا نون دا تاء دا ياء ba sa cikin usulul kalima an zo da su ne dan fa'idantar da wata ma'ana wa huwa marfu'un abada shi fi'il mudari har abada shi ko marfu'i ne hatta ya dukula alaihi nasibun aw jazim har sai lokacin da aka samu ɗaya daga cikin abin da ke sa nasaba ya shiga cikin sa ko ɗaya daga cikin abubuwan da ke sa jazama ya shiga cikin sa sannan sai ya tashi daga rufa'a ya koma nasaba din ko jazama wa illa fal aslu fi hukmihi annahu marfu'un abubuwan da ya faɗa a nan gurin yana yana nufin min haythu al asl wa qad yakhruju shay'u an aslihi ila shay'in akhar an gane ko amma asalin madi maftuhul akhir abadan asalin mudari'i marfu'un abadan asalin fi'il al-amri majzumun abadan wannan su ne ahkam allati tata'allaqu bi hadhihi al-af'al min haythu al-asala bima'ana anna al-asla fiha an takuna kama dhakarna وقد يخرج واحد منها عن أصله إلى شيء آخر لوجود شيء غريب عليه إذا أنسى مون باقوم أبو سي فتد أبو دقا أصلا سيقوم وأنا أبو دقا أما أصلا سيشيني إذا ما كذا نعم
وأقول بعد أن بين المصنف أنواع الأفعال شرع في بيان أحكام كل كل نوع منها فحكم الفعل الماضي البناء على الفتح وهذا الفتح إما ظاهر وإما مقدر أما الفتح الظاهر ففي ففي الصحيح الآخر الذي لم يتصل به واو جماعة أو ضمير رفع رفع متحرك وكذلك في كل ما كان آخره واوا أو ياء نحو أكرم وقدم وسافر ونحو سافرت زينب وحضرت سعاد ونحو ضرية أراضية وشقية ونحو صبوة وبضوة ممتاز أم في فعل ماضي أصلا hukuncin su shine albina wa alfatih zai zanto mabani ne alfatih wannan fataha din wa hadal fatahu imma zahirun wa imma muqaddar ko dai ya zanto fataha ce zahira ido na ganin ta ko kuma ya zanto kaddara ta ake to yaya za mu menen ya za a gane su amma alfatahu zahir inda ake samun fataha zahira a cikin fi'li madi gashi nan cikin wannan abin da zai ambata fa fi sahih al-akhir a samu fi'ili wanda yake sahih al-akhir wal fi'l as-sahih al-akhir huwa alladhi laysa akhiruhu wawan aw alifan aw ya'an يعني ليس في آخره أحد حروف العلة الثلاثة وهي الألف والواو والياء wanda a ƙarshen sa ba harafin illa shine sai ake as-sahihu al-akhir kama dhahaba qara'a jalasa fa kullu wahid min hadhihi al-af'al laysa fi laysa fi akhirih ahadu hadhihi al-huruf ath-thalatha allati tusamma bi huruf al-illa to shine al-fi'l as-sahih al-akhir alladhi lam yattasil bihi waw jama'a sharadin kuma ya zanto lam yattasil bihi wawul jama'a shi fi'ilin sahih al-akhir kuma karshen sa babu wawul jama'a wala damir raf'in mutaharrik babu damir raf'i al-mutaharrik menene damir raf'i damirin da yake wakiltar fa'ili gashi damiri ne inda za a kawo suna na zahiri a wajen to lalle da zanto shine fa'ili to damirin ma ya zama shi ma fa'ili kenan sannan shi damirin ya zanto harka gare shi an gane ku lam yattasil bihi wawu jama'atin wala dhamiru raf'in mutaharrik karshen sa babu wawul jama'a babu dhamiru raf'in mutaharrik wa kadhalika fi kulli ma kana akhiruhu wawan aw ya'an haka ko da fi'ili mutannil akhir ne inda ya kasance a karshen sa wawun ne ko ya to shi ma zai zanto mabaniyin alal fasih wato kenan sai ya zanto abin da yake fita daga cikin wannan ka'idar shine mai a ba hurufin illa ba الفعل المعتل الآخر الذي كان آخره ألفا أما الذي كان آخره واوا أو ياء فهو يتفق مع الصحيح الآخر من حيث البناء على الفتح kun gane a to zai kawo misali nahu akrama هذا فعل صحيح الآخر ولم يتصل بآخره واو جماعة ولا ضمير رفع متحرك قدم سافر ونهو سافرت زينب kaga nan wurin safarat asalinsa safara ne tawun din ai ba ba wawul jama'a bane ba kuma dhamir rafi'i mutaharrik bane ba sannan kuma hadarat su'ad wa nahwu radiya wa shaqiya kaga lafazin radiya mutall al-akhir ne bil ya haka kuma shaqiya huwa kadhalika mutall al-akhir bil ya wa nahwu sarwa wa bazwa saruwa bazuwa kilahuma mu'tal al-akhir bil waw to kowane ɗaya daga cikin waɗannan nan wato zai zama mabni ne alal fathi mun kara gaban wani dan zai fito bayan ka karanta gaba ci gaba ci gaba yanzu ba magana ce muke ta fassaran kalma ba magana ce muke ta ka fahimci da irabun tukuna shi da abin da yafi muhimmanci وأما الفتح المقدر فهو على ثلاثة أنواع لأنه إما أن يكون مقدرا للتعذر وهذا في كل في كل ما كان آخره ألفا نحو دعا وسعى فكل منهما فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف منع من ظهوره التعذر وإما أن يكون الفتح مقدرا للمناسبة وكذا وذلك في كل فعل ماض اتصل به واو جماعة نحو كتبوا وسعدوا فكل منهما فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة وواو الجماعة مع كل منهما فاعل مبني على السكون في محل رفع وإما أن يكون الفتح مقدرا لدفع كراهة توالي أربع متحركات وذلك في كل فعل ماض اتصل به ضمير رفع متحرك كتاء كتاء الفاعل ونون النسوة نحو كتبت وكتبت وكتبت وكتبنا وكتبنا فكل واحد من هذه الأفعال فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع كراهة توالي أربع متحركات فيما هو فيما هو, فيما هو كالكلمة الواحدة والتاء أو ناء أو النون الفاعل أو النون فاعل مبني على الضم أو الفتح أو الكسر أو السكون في محل رفع yawwa wannan dina da alaka da juna wannan fakara din mai tsawo ita za ta ƙara wayar da kai ka fahimci fakara ta farko da muka karanta wa ammal fatahul muqaddar fataha wadda kaddara ta ake ba ta zahiri ba fa huwa ala salasata anwa nau'i uku ce li'annahu imma an yakuna muqaddaran litta'azzur ko dai kasance mun kaddara fataha din ne saboda me saboda wahalar a iya tabbatar da ita a rubuce ta zama zahira shine at-ta'azzur wa hadha fi kulli ma kan ma kana akhiruhu alifan wannan ko duk abin da karshen sa alif ne to sai dai a kaddara fataha an gane ko ba za a bayyana ta a zahiri ba akwai wahalar bayyana ta a zahiri kamar da'a da sa'a an gane ko haka kuma idan ka ce naja ma'ana yanzu mudari dinsa naja da'a sa'a an gane ko bada ya budu bada ka kullu hadhihi akhiruha alif nan gudun duk wanda ya tambaye ka menene sai ka ce fi'lun madin mabniyun ala fathi muqaddar mana min zuhurihi at-ta'azzur shikenan مبنين على الفتح لكن هذه الفتحة ظاهرة أو مقدرة مقدرة طيب لماذا لم تظهر ما الذي منع من ظهورها فتقول التعذر وجود الألف نقول التعذر طبعا فكل منهما فعل ماضي مبني على فتح مقدر على الألف منع على الألف mana min zuhurihi ta'azzur wannan nau'i na farko kenan wa yamma an yakuna al-fathu muqaddaran lil munasaba ko kuma qaddara fataha din muka yi amma man ladhi mana min zuhuriha al munasaba wannan shine nau'i na biyu kenan وذلك في كل فعل ماض اتصل به واو جماعته wannan koyi kan faru ne a cikin dukkan wani fi'ili madi na duniya wanda karshen sa aka samu wawul jama'a nahu katabu rahmukallah katabu wa sa'idu lafazin katabu da sa'idu fa kullu minhum wa fi'lun madin mabniun ala fathin muqaddar ko wanda su fi'ili madi ne wanda yake mabni akan fatha muqaddara ala akhirih a karshen sa me ya hana bayyanata mana min zuhuriha ishtigalul mahalli bi harakatil munasaba wato abin da ya hana fatahan ta bayyana shine wurin ya shagalta da wata haraka da take ta munasaba haraka ta dangantaka domin ga wawul jama'a muna son mu kawo don shine fa'ili ga ƙarshe ya zanto mabunin alal fatihi to alfatahu la yatanasabu ma alwawi wa innama yatanasabu ma alali fa idan nughayyiru hadhihi alfathati ila الضم لكي تناسب الواو فنقول كتبوا kenan katabu wannan dhamma din shin alama ce ita ta lirabi alama ce ta bina'i ba alama ce ta bina'i ba wato bamma ce ta munasaba ita ta hana fataha zuwa da haka lokacin da muka ce katabu muka ce sa'idu muka ce qara'u jalasu dakhalu kilahuma mabniyin ala fathin muqaddarin mana'a min zuhurihi ishtigalul mahalli bi harakatil munasaba وحركة المناسبة هنا هي الضمة لأنها تناسب الواو da'iman idan an samu wawan sakin labudda an yakuna ma qablahu madmuman idan muka samu al-alif sakin labudda an yakuna ma qablahu maftuhan wa idza wujidat al-ya'u labudda an yakuna ma qablaha maksuran li'anna hadhihi al-harakat hiya allati tunasibu hadhihi al-huruf ina fata an fahimta um to kaga anan gurin ya zanto bi fatahin muqaddar amma wannan muqaddarin منع من ظهوره استقال المحل بحركة المناسبة وانتم كو فتح مقدر منع من ظهوره التعذر تسينا قبل شيء وواو الجماعة مع كل منهما فاعل lokacin da kace katabo da sa'idu din nan wawul jama'a din da ke cikin dukkanin su fa'ili ne mabani ala sukun fi mahalli raf'i wanda zan tuma bani akan sukun amma a wurin da yake na rufa ne ma'ana idan wani ya zo baka kalmar katabu yace yi min li irabinta kana da dama kai li irabi mujmalan kana da dama kai li irabi bi tafsir fa anta bi mukanika an tasalahu hal turidu al iraba ala wajhin mujmalan aw ala wajhin mufassal ala wajhin mujmalan aw ala wajhin latiya ana uriduhu mujmalan fa taqulu fi'l wa fa'il katabu fi'l shikenan sadaqta fi'l wa fa'il lakinnaka ma fassalta ayna al fi'l wa ayna al fa'il katabu fi'l wa fa'il shikenan ka riga ka kare wannan i'rabun mujmal kenan lakin ana uriduhu mufassalan fa taqulu katabu katabu fi'l wa fa'il الفعل هو فعل ماض مبني على الفتح مبني على الفتح على فتح مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة والفاعل هو واو الجماعة مبنين على السكون في محل رفع لأنه فاعل طبعا شيء كان كان فصلت الكلام ina fata an fahimta amma fi'il wa fa'il ya zama mujmal ne amma mufassal kaga ka bude zancen yadda zai fahimta sosai wa kazalika sa'idu wa hakaza yuqal fi kulli ma shabaha huma wa kullu minhuma fi'lun madin mabniin ala fathin muqaddarin ala akhirih mana min zuhurihi istighal al-mahalli bi harakati al-munasaba wa wawu al-jama'ati wa akul مع كل منهما فاعل مبني على السكون في محل رفع to sai na uku shine wa yamma an yakuna al-fathu muqaddaran ko kuma mai zanto fatahar kaddara ta aka yi saboda mai lidaf'i karahati tawali arba'i mutaharrikat dan kore karhancin jerantuwar harka guda hudu a larabci bayan da za a jira harfa guda hudu kowanne muharrak saboda wannan zai haifar da sikar wajen furici da baka ina fata an fahimta lalle ne a samu wani ya zama wato ainihin sakin ne sai dai fa idan kalmomin guda biyu ne amma a kalma ɗaya ko abin da ya yi kama da kalma ɗaya a samu haruffa guda hudu a jere suna bin juna kullum min hadhihi al-huruf mutaharrikan mutaharrikun la la yumkin amma idan kalmomin sun rabu da juna kaga shikenan dan kar wani zo ce a ba akwai katabahu qara'ahu yayi a larabci ko bai ba za mu ce yayi amma katabahu kuma ga shi nan harufa guda hudu ne a jere kowanne kataba hu daga ka ta ba hu haka kuma qara'ahu to amma sai mu ce da kai ba kalma ɗaya bace ba domin kataba ita ce kalma din hu kuma kalma ce mai zaman kanta bamiri ne ba a cikin nan take ba mu inda muke magana a samu abin da ke kalma ɗaya ne ko kuma yayi kama da kalma ɗaya ba yanda za a yi ka samu abin da kalma ɗaya ne tsantsa ko yayi kama da kalma ɗaya sannan kuma ka samu haruffa guda hudu a jere suna bin juna kowanne ko muharrak dole sai an samu wanda yake sakin ne ina fata an fahimta ku lura dukan kalmomi waɗanda suke komasiya ko ruba'iyya za ku samu cewa lalle a sami wato ɗaya daga cikin haruffan sakin ne ina fata an fahimta ba zai yi kaga haruffa guda hudu a jere suna bin juna ba kuma kowanne mu taharrik eh ban ji ba dahraja to me kace a dahraja kai da kanka me ka faɗa kai so kake haka kai kake furtata in haka kake furtata ai ka buga yadda take a dahraja kawo da mu ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba duk wanda yake da ta aljihun sai fito da ita mu gani amma babu eh me bamiri ne kaga ai wannan kalmar kataba daban take hu kuma daban take ka kalmomi guda biyu ne aka haɗe ban ji ba bari bari kammala ban fahimci sosai ba kaddara shi ake mu yanzu ba wannan ne magana mu ba karka shiga da mu wani abu ka fahimci cewa mu abin da muke so da'awa ce muka yi yanzu muka ce babu wata kalma da za ka samu haruffa guda hudu suna bin juna kuma dukkan su mutaharrika ta sai muka kawo wannan karo nan zai ce ai ga ka taba hu sai mu ce masa ai ba kalma ɗaya bace daga kawo mu kuma kalma ɗaya muke magana ko abin da yake yi kama da kalma ɗaya wannan ko ba kalma ɗaya bace kuma bai ma yi kama da kalma ɗaya ba wani malamin ya kawo daharaja amma ya yi wahami ya dauka daharaja hawun din nan fataha gare ta asalinsa kuma daharaja ne kar ku shiga wani wuri ba za mu fita daga inda muke ciki ba kun fahimci wannan da mu faɗa to mu ci gaba kalmomi masu shidda in mun zo kansu ma yi magana kansu amma dai kar mu shiga wani waje mu mu fahimci wancan ba ko mu gane na gaban mu ba amma idan aka gane na gaba wannan a gane wancan kuma shine wa imma an yakuna al-fathu muqaddaran ko dai fataha ta zanto an kaddara ta ne daf'i karahati tawali arba'i mutahaddikat dan kokarin kawar da karhancin jerantuwar haruffa guda hudu dun bakan su masu wasali وذلك في كل فعل ماض اتصل به ضمير رفع متحرك wannan ko yakan faru ne akan dukkan fi'ili madi wanda ضمير رفع متحرك ya haɗu da shi ka ta'il fa'il kaman ta'il fa'il wa nunin niswa da nunin niswa to kaga anan gurin ɗazu ya faɗi cewa fataha ta kan zanto zahira ne a cikin dukkan fi'ili madi sahih al-akhir allazi lam yattasil bihi wawu jama'atan wala damir raf'in mutaharrik to mun yi magana wawul jama'a ya wuce sai damir raf'in mutaharrik damir raf'i al mutaharrik shine kamanta wajen katabtu qara'tu jalastu hadhihi ta damir raf'in وسميت ضمير رفيع لأنها في محل الفاعل والفاعل مرفوع وسميت بمتحركة لأنها مضمومة لها ضمة غير ساكنة لأنها غير ساكنة haka idan ma kace qara'ata jalasta katabta haka idan kace qara'atum wannan damir rafi'in ne mutaharrik ina fatan kun fahimta kaman ta kaman nunin nuswa qara'na nun nisa ma damir rufu'in ne mutaharrik domin damiri ne wanda yake na rufa saboda mai wurin da yake muhallin rufu'in ne fa'il ne sannan kuma mutaharrik li'annahu ghairu sakin kun